kuma kuma duk abin da Allah ya tara da na aljanna babu wanda ba sa a cikin wannan gida ba a wannan a kowace sujjada kana da irin wannan a wannan watan Ramadan sannan kuma za a dasa wa mutum bishiya wanda matafiyi mai mai saurin tafiya kamar ka ce tafiyan jirgin sama sai iya tafiyan shekara 500 a cikin wannan inuwa dukkan sujjada ɗaya in kai a watan Ramadan a dare ko a rana ko a farilla ko a nafila Allah tabaraka wa ta'ala zai yi maka haka saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake kulaitar da mu yake nabahar da mu akan girman wata Ramadan yace mafiyaci shine wanda aka haramta masa rahmar Allah a cikin wannan wata na'am bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhallazina amanu
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تاويلا يا أيها الذين آمنوا يا فوانكم إيماني لله تبارك وتعالى أدعوا الله وأدعوا الرسول كبي الله كبي منزل الله صلى الله عليه وسلم وأولي الأمر منكم sannan kuma ku bi ma'abota al'amura wato wa'inda al'awato ku bi ulil amri majibinta al'amura wanda suke daga cikinku wato bin Allah da bin manzan Allah shi ne bin umarnin Allah wanda Allah ya saukar da shi a ci alƙur'ani ƙarara umarninsa da hannunsa haka nan bin manzon Allah abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mana bayani daga abin da ya zo da shi a wajen Allah tabaraka wa ta'ala a cikin bari bari da kuma bari da wato hani da bari abin da duk Allah ya ce mana mu bari mu bari abin da Allah ya ce mana mu aikata mu aikata shine bin umarnin Allah tabaraka wa ta'ala da manzon Allah tabaraka wa ta'ala wa ulil amri da ulil amri ma'abota wato al'amari a cikinku ulil amri yana da matakai da yawa a cikin wannan addini ulil amri na farko su ne ku yi biyayya ulil amri su ne wayanda Allah ya ba su jagorancinku suka mallaki ragamar hukunci a wajenku wanda suke da daman zartar da hukunci a kanku na zartar da wato tsoratarwa ko daidaitawa su ne ulil amri wannan biyayya ulil amri a cikin duk abin da bai saba wa littafin Allah da sunnar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama shine bin ulil amri haka da ulil amri a mataki na biyu su ne malamai wanda ake karban bayanin abin da Allah ya halatta da abin da ya haramta na littafin Allah da sunnar manzon Allah da ijma'in malamai da tafsili na addini a cikin abinda yake gudana a cikin rayuwar musulmi a cikin al'umma wannan ta wannan bangaren su ne ulul amri a wannan wannan bangare haka nan idan an dawo kowane ulul amri idan an dawo wajen karatun alqur'ani makaranta alqur'ani wayanda suka iya dawwada shi da karanta shi kamar yadda aka saukar su ne ulul amri a wajen karatun alqur'ani maganar su za a ji haka nan an zo wajen magana hadisi haka nan malaman hadisi wajen aljuhu wa ta'dil da kuma inganci ko launi ko kuma wato kyawun hadisi wannan su ma malaman hadisi su ne ulul amri a wannan bangaren haka nan ulul amri a wajen usulul fiqi haka nan ulul amri a wajen wayanda suka karanta hukunce hukunce tun daga tsarki na ruwa da na koje da na sallah da na azumi da na zakka da na hajji da na bakace da na rantsuwa da na yanka da na aure da na saki da na ila'i da na shayarwa da na zihari da hukuncin ciniki da salami da rance da kirali da da da da da da gado da kuma duk abin da ke shafa wannan su kuma malaman fito a wannan bangare su ne ulil amri abin da ya ture na wannan bangaren idan an tambaye su abinda suka fara shi da ulil amri a wannan waje haka nan ulil amri mai gida shi ne ulil amri a gidansa wajibi ne ya tsayar da littafin Allah da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yaga an bi Allah tabaraka wa ta'ala haka dan mutanen gidansa wajibi ne su yi masa biyayya a matsayin sa wanda Allah ya jibinta masa al'amari a kansa abin da yake kansa da ƴaƴayen matayensa ƴaƴayensa da duk wanda umarninsa ya tarar to da kowane mutum zai tsaya a matsayinsa na ulul amri kai kanka kai kadai ma akan kanka kai ma ulul amri ne akan abin da Allah ya baka amana na gaɓoɓinka zuciyarka harshenka hancinka idanunka kunnenka hannunka kafarka tsiraicinka cikinka tunaninka waina abubuwa guda goma su ne manya-manyan talakawan kowane ɗan adam wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya naɗa ka sarki a kansu kuma dole ne ka gudanar da umarnin Allah a kansu kai ne ulul amrin gaɓoɓinka sauran gaɓoɓinka su ne talakawa shi yasa kullum idan gari Allah ya waye gaɓoɓin guda ɗari uku da sittin suna yin magana a harshe kamar shi ne sakatare ko kuma PRO za su gaya masa ya lisanu ta illa hasina fa inna muwakkaluna bik fa in istaqamta istaqamna wa in iwajadta iwajadna ya kai harshe ka ji tsoron Allah a cikin lamarin mu idan ka miƙe za mu miƙe idan ka karkace mu ma za mu karkace su saboda haka haɗi Allah ku bi Allah wa haɗi Rasul da manzan da manzan Allah wa ulil amri minkum da kuma ma'abota al'amari minkum daga cikin ku fa in tanaza'tum fi shay'in idan kun yi jayayya a cikin wani abu wannan an goyen suka ce wannan halal ne ko wayan suka ce wannan abu haram ne to farudduhu ila Allah kuma yadda wannan al'amari ya zuwa Allah idan alƙur'ani kenan wal rasulu da manzon Allah a rayuwarsa ko kuma sunnar manzon Allah wannan shine malamai suka ce littafin Allah shine alqur'ani Allah yana magana littafin Allah wa adiu rasula yana magana akan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ulil amri minkum shi kuma yana magana ne akan malamai na ijtihadi wato wayanda wato wato kiyasi kenan sannan kuma fa inda za su fi shay fardu ila Allah ila Allah wa ila rasuli wannan kuma yana wajen kai istihadi na malamai in kuntum tu'minuna billahi in kun kasance kun imani da Allah wal yawmil akhir da ranar karshe zalika khairan zalika khairu wancani da shine yafi alheri mayarwa Allah lamari da manzon Allah da ulul amri da littafin Allah da sunar manzan Allah shi ya fi alheri wa san tawila kuma shi ne mafi kyawun tawili da al'umma za ta zauna a kan umarnin Allah ta baraka wa ta'ala a kan wannan al'amari da jayayya ba ta zauna a cikin al'umma ba manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yana faɗa a wani hadisi da Imam Tirmidhi yana cewa al'umusu salasatu amrun tabayyana laka rushduhu fattabihu وأمر تبين لك غيره فاجتنبه وأمر اختلف فيه سلأله آله الأمر الدنيا غدا أكني ولا أشكنسو ولا الأمر إليه يا بينا أغريك شريعة لكارارا to wannan babu wata magana ka bi kawai wannan kuma al'amari ya bayyana bata ne karara kamar shi kawai wa amru da wani al'amari uktulifa fihi wanda aka yi sabani a kansa wayansu mutanen suka ce mai kyau wayansu suka ce ba mai kyau ba to wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce fasal anhu alahu to kai adalci ka je ka tambayi masu wannan abin nikam abu kaza kam da nake ga kuna aikatawa kam menene matsayinsa a wajen ku a addini idan sun gaya maka mafitansu mai kyau a addini abin da yasa muke kaza mun dogara ne da abu kaza nassin littafin Allah da nassin sunnar manzo Allah kaza da kaza da kaza shine to ka tambayi ba su yayin ga naka ɗayan biyu alal akalli ko da ba za ka yi wannan aikin ba to zuciyarka ta kubuta ga barin laifin yan uwanka musulmi akan abin da suke aikatawa akan abin da suka baka dalili a kayansa na'am alam tara ألم تر إلى الذين يذكرون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أن
akan wani munafiki wanda shi yana cikin musulmi da wani bai yahude sai rigima ya kama su wannan bai yahude sai ya ce to shi zai kai kara wajen annabi sallallahu alaihi wasallama kaga ya bar gidansu ya dawo gidan gaskiya shi kuma wannan munafiki da ya kalmar shahada yana tare da manzon Allah sai da bai yarda da hukuncin manzon Allah ba zai kai da wajen alƙalin Yahudawa shugaban su Ka'ab ibn al-Ashra kaga wato ya yarda cewa Ka'ab zai karɓi cin hanci kuma Ka'ab ba zai hukunci da abin da Allah ya saukar ba zai bi son zuciya wanda yake so saboda haka sai wannan bai hude ya kai wannan tsara wajen annabi sallallahu alaihi wasallama annabi ya bincika aka ga bai hude shi yake da gaskiya sai ya ɗauki gaskiya haƙƙinsa ya ba shi saboda haka sai shi kuma munafikin ya ɗauki hukunci ya kai ya zuwa kabu ibn ashra wannan wannan wannan mutumin lamarin su da ya iso wajen sayyidina umar ai sayyidina umar kuma sai kashe munafikin gaba daya har da yahude ma ya fi ka sanin manzan Allah me ya amfani zaman ka cikin al'umma shi ne Allah ta baraka ta ta alamtara ilal ladina yaz'umuna shim ba kai kallo ya zuwa waɗanda suke riya cewa annahum aka ce riyawa kaga imanin bai zauna ba kenan wanda suke riya cewa annahum amanu bima unzila ilaika sun imani da abin da aka kwankwade zuwa gare ka wa ma unzila min qablika da abinda kuma aka saukar a gabaninka amma yuridu na ayyata haka mu'minan taguti suna nufin kuma su daga hukunci su kai hukunci wajen azzalimin shi ne kabu ibn al-ashraf wanda ba zai hukunci da attaura ba bale da alqur'ani alhali su wayanda suke laifin imani da Allah nan wa qad umiru an umarce su an yakfuru bihi su kafirce wa taguti wa yuridu shaytanu amma kuma shaidan shi ne wannan munafiki yuridu yana nufin an yabi lahu shaidan kuma yana nufin an yabi lahu ya batar da su zalalan ba'ida batarwa wanda su mana ya ci gaba da gaskiya wa idza qila lahum idan ai wa idza qila lahum in an ce musu asu masu riya sun yi imanin nan aka ce musu ta'alau ku zo mana ila ma anzalallahu ai muku hukunci ya zuwa abinda Allah ya saukar da shi wa ila rasuli da kuma zuwa ga manzon Allah ra'aital munafiqina sai kaga munafiqai yasudduna anka sududa suna wato bijirewa ga barin ka bijirewa wai zaqila lahu
فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوا ثم جاءوك يحزنون
bai za a samar da musibatu ya idan ya kake gani idan musiba ta same su bima qaddamat aydihim sakamakon abinda hannuwansu ta gabatar sun maja'u ku sannan suka zo maka bayan idan su yayin jiran zira ya lihuna billahi suna rantse maka da Allah wa in aradna illa ihsanan wallahi mu mu dauki hukunci mun kai wa kabu ibn ashraf ba illa ihsanan sai kyautatawa saboda kar a ce mun yi san zuciya mun kawo wa namu in aradna illa ihsanan wa tawfiqa ulaika allazina أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وذكرهم فأعرض عنهم وذكرهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا
أولئك الذين يعلم الله وإنسانه وسنه وأن الله تبارك وتعالى ya san ma fi qulubihim abinda yake cikin zukatansu na munafurci halin anhum ka kauda kai gabarin su amma dai wa izhum kai musu wa azi wa qallahum fi lahum wa qallahum fi anfusihim fi anfusihim ka gaya musu qawlan baliga wato magana mai isa matuka wajen gargadin da kuma hujja fi anfusikum a cikin kawunan su yanzu kai wane muna nan muna tare da kai mu yi sallah da kai mu yi azumi da kai mu yi jihadi da kai mu yi kaza ashe duk wannan abin da ake yi baka yi imani da Allah ba baka yi imani da manzon Allah ba anya wane kana da rabo kuwa ka mai da hankali kaga kaulan baliga na'am وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله لوجدوا الله توابا رحيما
وما أرسلنا من رسول وما أيكو من رسول دق منظومة إلا ليطاع بإذن الله سيدا أبيشي بإذن الله تبارك وتعالى ثم زد الله يقول ولو أنهم دام لك تيسو مؤمني إذ ظلموا أنفسهم يا إن استظالم شكرسوا جاءوا فسنزومك يا رسول الله فاستغفروا الله سنة لمغافرة الله واستغفر لهم الرسول manzo Allah ne ba musu gafara la wajadullah hakika da kun samu Allah tabaraka wa ta'ala tawwaban wato mai karɓar tuba mai mai cin gai malamai suna kafa hujja daga wannan aya akan rikar shehu tijani laziminta da kuma abin da ta kunsa ma'ana da Allah ke cewa ma arsalna min rasulin ba mu aiko min wato daga manzo ba illa li yu'a bi iznillah sai dan abin shi da izinin Allah tabaraka wa ta'ala walau annahu izzalamu anfusahum da man kace su bayi yayin da suka zalunci kansu suka gane sun yi kuskure kuma suna so su tuba su koma ya zuwa ga Allah ja'u ka za su zo maka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam idan sun zo maka fasta gafarullah su nemi gafaran Allah istighfari kenan واستغفر له الرسول sannan manzo kuma ya nema musu gafara a wajen Allah tabaraka wa ta'ala shine salatin annabi sallallahu alaihi wa sallama lawadadullah ai da sun samu wato saduwa da Allah da sun samu Allah tabaraka wa ta'ala a wajen Allah da a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama lawadadullah shine ma'anar kalmar la ilaha illallah da sun samu Allah tabaraka wa ta'ala tawaban mai karban tuba rahiman mai suka yi wannan aya ibn kasir ya rawaito kissa mai abin mamaki abin da sa ta zama abin mamaki amma a wajen ibn kasir ibn kasir yana daga cikin malaman da ra'ayin sa yake da tsauri kamar ra'ayin ibn taymiya yana da tsananin ra'ayi mummuna akan ahlul bait jikoki annabi sallallahu alaihi wa sallama da kuma malamai na tasawufi kuma yana da tsananin wato tsanani a cikin lamuransa amma ibnu kasir ya kawo wannan kissa da za mu karanta ta utubi a cikin tafsirinsa na ibnu kasir wanda babu wani malami kusan malaman wahabiyawa na duniya ibnu kasir shine babban tafsiri marji a wajensu za ga shi ake karanta a watan ramadana a masallatan makka da na madina da masallatan harami ibn kasir ya rawaita wannan kisa cewa ja arabin a wato kisa na wani mutumi da aka ce masa utubi utubi wani mutum da yana zaune a cikin raunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ibada yace ja arabiyun wani balarabe ya zo ziyarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya zo ya tsaya a gaban kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan taguwarsa yace assalamu alayka ya rasulullah السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا خير خلق الله سيدي يا رسول الله لقد سمعت الله تبارك وتعالى يقول ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما يا رسول الله جئتك مستغفرا فاستغفر لي sai ya daga murya yana waka na cewa ya kaira man dubinan bil qai azumuhu azum ya kaira man dubinan bil qai azumuhu وطاب من طيبهن الناء والأكم نفسي فداء لقبر أنت ساكنه فيه الأصاب وفيه الجود والكرم sannan sai kada ta kuwa sai da su utubi yana rauna yana ibada yake ina cikin wani abu mai kama da barci ni ba barci nake yi ba ni ba faɗa nake ke nake ba wato wani lokaci idan mutum yana ambatan Allah ambatan Allah yayi yawa yayi tafi har ya kai yakan kai lokacin da mutum zai manta kansa ya manta inda yake kai kasa ganewa a sama yake a ƙasa yake a dare yake a rana yake a cikin jama'a yake shi kadai yake to a wannan lokacin baban shi yake ba ya sadu da malakutu samawati wal ardi zai iya ganin komai domin ya fi ruhinsa ya fi karfin jikinsa a wannan lokaci utubi yadda cewa sai ina nan tsakanin mai barci da mai faɗaka ni ba barci nake yi ba ni ko ba faɗa nake ba yace sai naga annabi sallallahu alaihi wasallam يا تيمني يا أتبي الهج العربية فبشروا أن الله قد غفر له يا أتبي تاشك يمتك بوانا بلارب يتوين ديزو يتا أباكين قبرين النوا ينا نيمان غافرا كيمتا البشر سوى الله يا غافر سامتا wannan wannan kissa har da saboda ingancinta har ibnu kasirin da kansa bai samu dama ya raunana ta ba sai da ya kawo ta a cikin tafsirinsa na ibnu kasir saboda haka wato duk lokacin da mutum ya isa ya shiga wani hali a ko'ina yake ba sai ya je makka ba ba sai yana madina ba yana ko'ina in ya shiga hali mai tsanani ya kama kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah zai fitar da shi idan mutum da zai shiga wani bala'i na tsanani kowane iri ne wani abu ne ya taso maka rashin abinci ne rashin lafiya ne barazana ne a wajen aiki wani masifa ne yake so ya danno ka wani azzalimi yake so ya danne ka wani babban azzalimi ne kamar talauci yake so ya murkushe ka ka rasa abinci ko abin sha to idan ka da za ka zuba kana cewa Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin qabda adhilati adrikni ya rasulullah da za ka ci gaba kana faɗa haka ya Allah ka yi salati ka yi sallama ka yi albarka a shugaban ma'annan Muhammadu dabara ta ta ɓace ta yi kunci manzan Allah riske ni in kai kaɗai ne in kuma abin ya hana ku da gida ne ka ce to gida ku fa sha'anin azumin na faɗo da sai mun yi kan manzan Allah ku zo a koya mata da yara ɗauki tarbi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sai a ce abba alhilatuna adirkina ya rasulullah dabaran mu tabbata manzo Allah kan ce mu wallahi idan an kama ana karantawa ya zama shine ake yi a zaune shine a tsaye shine a tafe mutum ba zai iya gane ya fita a matsalan ba sai ya fita zan ba da dariya wata rana na taɓa zama na yi lissafi sai da samu arabi na kuɗi ya kai miliyan guda kuma na rasa inda zan yi ni kuma damuwa mata hana da bacci sai na tuno wannan salatin abin mamaki inda Allahumma salli wa sallim na dinga faɗa a gida ana bugawa to abin da zan ba da dariya shine na ma manta da na biya bashi sai daga kawai wai ana kawo wasu gona inda gonakin na saya wato sai na ma wato irin kai mafarki din nan can wata rana ka ciro ko kayan wasu ko baka yi ba kawai sai sai na dinga tunanin ni kan ba ba shi har ga wani wani rana a kai sannan kuma na ma manta da abin da yasa nake salati saboda ka ni dai na na dan gwada eh kuma yanzu ma na tsammani a cikin wannan dan kaka Allah ranar da ake yi shi za mu koma mu yi a gida insha Allah اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد ربا أنزلتنا أدركنا يا رسول الله اللهم سنكيك ديني اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد ربا أنهيلتي أدركني يا رسول الله إن بذاك إيه ديوا با فاهم قوة صلى كي تريبيو اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد ربا أنهيلتي أدركني يا رسول الله أيضا لي ما يصلى ɗari biyu zai min wahala saboda wasu to ka tara ta a lokacin da ya kai da daraman dubu ba shi ke nan ba kayi ba to inda mutum zai lizima to insha Allah zai ga wato wani magani irin sha yanzu magani yanzu din nan albarka annabi sallallahu alaihi wasallam saboda wannan aya take faɗa walau annahu da ka ce su bayi na Allah izzalamu anfusahum yayin da suka zalunci kansu da zunubai ja'uka za su zo maka ya rasulullah fastaghfirullah su nemi gafara Allah wastaghfara lahum rasulu su nemi manzo ne ba musu gafara wallahi lawajadullah da sun samu Allah kuwa tawwaban mai karɓar tuba ne rahiman mai jinkai na'am فلا وربك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدون ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما fala wa rabbuka na rantse da ubangijinka ba zai taba kasancewa ba ma'ana la yu'minuna al'umma ba za ta yi imani ba za ta taba yin imani ba wato musul- musulmi ba zai zama musulmi cikakke ba hatta yu hakkimuka sai sun alƙarantar da kai ya manzon Allah sun hukunta sun mai da kai mahukunci fi ma shajara bainahum a cikin duk abin da yake gudana a tsakaninsu a rayuwarsu wato kowa ba zai zama mumini ba sai ya hau kan matakin wa Allah ya fa'ala filan ba zai aikata aiki ba hatta ya alama hukum Allah fihi sai ya san hukuncin Allah akai kowane motsi za ka yi kafin ka motsa ka duba mai addini ya ce maka in addini ya ce maka ifal ka aikata in ya ce maka uturuk ka bari kawai inda addini ya ce maka la la in ya ce maka to to saboda haka bayi ba za su yi imani ba har sai sun hutar da kai a cikin abin da yana ya gudana a cikin limashi da bai lau abin da ke gudana tsakanin su na hukunce hukunce da husumomi na rayuwa sannan kuma idan ka yanke musu hukunci sun malaya jiru na sun malaya jiru sannan kuma ba za su zama ba za ba sa samun harajin wato harajin hukunci fi an kusin a cikin ransu mimma ƙwabaita daga abin da aka aikata zuciyar abin da ka hukunta zuciyarsu ba za ta kunci ko an yi musu dole ko an tilasta musu ba wa yusallimu taslima sannan su miƙa maka wuya miƙawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yu'minu ahadukum hatta yaku hatta hatta yakuna hawahu tab'an lima jitu bi ɗayan kuma zan imani ba har sai san zuciyarsa ya zama zo mu tafi abin da na zo da shi na'am
ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا
نعم ولو أنا كتبنا عليهم da a ce mu rubuta ko mun wajabta akan al'umma akan akansu aliftulu anfusakum ku kashe kawunan ku kamar yadda muka umarci wasu wasu al'ummu kamar banu isra'ila aw kurju aw kurju min dayarikum ko kuma ku fita daga cikin gidajen ku in kun yi haka ne Allah zai gafarta muku ma fa'alu da ba su aikata shi ba lokacin da wannan aya ta sauka sai na umar saboda kishin kada a ce wata al'umma da ta gabata Allah ya umarce ta da wani abu ta yi wai mu ba za mu iya ba sai ya gaggawa ce manzo Allah ya rasulullah umarce ni in kashe kaina zan kashe kaina yanzu sai da zai ce Allah ce ma fa'alu illa qalilu illa illa qalilu min sai kaɗan daga cikin su saboda haka umar da su illa qalilu minhu na aha إنهم كانوا لا يعلمون walau annahum da aka ce su fa'alu ma yu'azuna bihi sun aikata abin da ake musu wa'azi da shi la kana khairan lahum da ya fi musu alheri wa ashadda taslima tasbita da ya fi shine mafi tsananin tabbata tabbatan digadigai akan imani na'am وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما وإذا لآتيناهم دا من باس أجرا عظيما لا دا بابا من لدنا daga wajenmu ولهديناهم صراطا مستقيما مستقيما wallahi kuma da mun shiryatar da su siratan mustaqima wato hanya madaidaiciya nan ومن يطع الله والرسول فأولئك فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا
wannan aya ta sauka akan saubani ko kuma akan ibnu shammar sauban wata rana ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi sauban wato yantaccen bawa ne baran manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama sai ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yanayinsa ya canja ya rame sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ce masa me yake damun ka ne saubanu ba ka da lafiya ne ce wallahi ya rasulullah wato ba abinda ba wani abu ne yake damuna ba wato ni duk lokacin da ban ganka ba in dai an waye gari da duk ban ganka ba to ran nan dai ni ba zan inda lafiya ba ganin ka shine lafiya ta ganin ka shine jin daɗi na ganin ka shine nutsuwa ta kuma sai na tuno wani abu sai na tuno lahira da abin da zai amfaru a lahira idan ta ɓaci min aka je lahira ba ni ba ka ba zan sace ganin ka ba in dai har bai samu na shiga aljanna ba to kai ya rasulullah sai na tunani idan na je lahiran ba na shiga aljanna ya zan yi zanka kana tsakanin yan uwanka annabawa annabi ibrahim annabi musa annabi isa ai kana an je lahira kan sau bakar ban ba sa ba sai dai an matsa ko tun daga manya-manyan annabawa to ya ce wannan sai na tuna sai na gani kuma ba zan iya tunawa da ba zan iya cewa kan a tashi ya zama wannan so a tashi a kiyama saboda haka idan an je lahiran nan ga abin da zai faru sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kalli saubanu wannan magana idan an faɗi magana irin wannan babba to ita ma ba ta da amsa manzo Allah ba zai amsa ba sai abin da Allah ya san wani wasu wani kace sabit ibnu qais ibnu shammar shi wani mutum ne wanda Allah ya ba shi katuwar murya dan da zai zauna ana rada da shi suna magana da ana magana da shi a nan a hankali ba da kyawu ba wanda yake cikin harabar masallaci da yana ji sai Allah ya saukar da ayar da take cewa la tarfu aswatakum fawqa sautin nabi إن الذين يغضونهم أصوات يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين تعالى الله قلوبهم للتقوى ha to kuma yaji an ce wayanda suke daga murya a wajen manzon Allah din nan ana jin tsoron kada aiki sai baci to kaga ba irin wannan murya zai zuwa wajen manzon Allah shi kenan sabir sai ya koma gida ibn qais da ya koma gida ma da sai da zabi zazzabin rashin zuwa wajen manzon Allah kwana uku yana ta yana kokarin mutuwa lamari yayi ni samun da Allah sallallahu alaihi wasallam dama kullum idan aka yi kowace sallah in ya dubo sai ya duba sahabbai gaba daya in bai ga wani ba sai ce ma fa'ala fulan sai labarin wani wanda ba shi da lafiya ya je ya gaishe shi ko a dinga bi wanda haka dai zai dinga bi ya duba bai ga sabitu ba sai ya aika aka je gidansa aka same shi aka same shi aka gaishe ba ya iya fitowa aka tambayi matarsa ce gashi a daki ga can aka ji aka same shi aka ce manzon Allah yana kiran ka ya taso dai ana rike da shi aka zo da shi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce mai ya faru ta ai gashi gashi abin da ya faru duk ko mutum da ya ja wani sauti mai kasuwar murya wannan ake magana a hankali saboda haka duk ko ba zan iya zama ba sai a tare da kai sai bari wannan magana shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya masa albishir ya ce masa kai haƙuri al'abta ba a mata hababta تعيش حميدا وتموت شهيدا yayi masa wannan albishiri to da wannan aya da an tattara da kuma mutumin da ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo yana tambayar manzo Allah ni kam ya rasulullahi yanzu za a tashi kiyama ne ya zo ta wajen manzo Allah ta dama yana tambayar yanzu za a tashi kiyama annabi ya dauke hankalinsa sai ya dawo ta ya kan bawo ta sai dawo ta nan manzo Allah ta ni kan shi za a tashi kiyama ne annabi ya so da kai sai ya dawo ta gaba ta ni kan ya rasulullahi za a tashi kiyama ne annabi ya kyale sai da manzo Allah ya gama hadisinsa sai ya ce aina sa'ila an aina sa'ilu an sa'atu urahu ina nake ganin wanda ke tambaya na tashi alkiyama sai ce gani ya rasulullah sai ce masa ma adatta laha da kake tambayan tashi alkiyama me ka tanada wa alkiyaman ne sai ce wallahi ya rasulullah ban tanada mata yawan sallah ba ban tanada mata yawan azumi ba ni dai kawai ina son ka sai na tuna idan an yi tashi alkiyama kana tsakanin manzanni manya-manya annabawa ko manya-manyan sahabbanka ko na shiga aljanna ya zan yi ganka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai masa almar'u ma man ahabba mutum yana tare da wanda yake so Anas Allah ya kara maka yarda yace mu bayan shiga musulunci da muka yi farin cikin mu shiga mu musulunci babu wani abu wanda aka ya fito a musulunci muka ji daɗinsa kamar yadda ran da manzon Allah sai mutum yana tare da wanda yake so saboda haka mu muna ni ina son ina son Annabi Muhammadu ina son Abubakar ina son Umaru kuma ina tare da su ko ban aiki irin nasu ba to wannan hadisi na Saubana shine Allah kuma da wannan aya wa man yu'illaha na'am war rasula wanda ya bi manzo ya bi Allah ya bi manzo ina fatan za a gane wannan mutumin soyayya yake tambaya amma sai Allah ya amsa masa cewa wa man yuti Allah wa rasula wanda ya bi Allah da manzo saboda haka ashe wannan soyayya Allah yana nufin wato wannan biyayya Allah yana nufin soyayya ne domin soyayya akwai kashi biyu akwai soyayya ta dole biyayya ta dole akwai kuma biyayya ta soyayya ko babu akwai za ka iya zama a ƙarƙashin sarki ko a tsaka a ƙarƙashin siyasa ko a ƙarƙashin gwamnatin da ba ka santa amma dole ka bi ta saboda hukunci yana hannunta haka dai ko amma ba za ka iya son wanda ba ka so ba komai ya maka ba za ka iya so ba saboda haka aka canja aka aka fassara wannan soyayya da biyayya wa man Allah wa rasula wanda yabi Allah yabi manzo fa ulaika wa insanin kama allazina an'ama Allah alaihim suna tare da wanda Allah ya yi musu ni'ima min annabiyina daga annabawa wa siddiqina da siddiqai wa shuhada da shahidai wa salihin da bayin Allah na gari idan aka ce annabawa da siddiƙai da shaidai da salihan bayan su ne abokan zaman mutum aljanna kai Allah ce wa hasuna ula'ika rafiqa lalle wanda idan aka su ne abokan zaman mutum to lalle abokan zama sun yi muni ai sun yi kyawu wa hasuna ula'ika rafiqa abokan zama wato abokin zama ya yi kyau annabawa da manzanni da shahidai da siddiƙai da salihai su ne abokin abokan zama lalle abokin ko abokan zama sun yi kyau ba da abokan zama ya kyau a wannan wajen bambanci biyayya da soyayya maulana shakin allah ƙara masa da ke faɗa yake yake da yake faɗa wasu baitoci a cikin littafa ya kubra kasidarsa mai girman nan da yake a cikin suluki yana cewa wa imadu hadha dini wa imadu hadha al-amri hubbun shabahu أدب وتعظيم تقص بالاستفاء أها فوداد هادينا علينا واجب فالدين دون وداد أحمد ما كفى أها أها وهذر ضلالة حائل متأول جعل المحبة طاعة إذ فلسفى والاتباع وإن تعاظم أمره فعن المحبة والتذلة ما كفى yana cewa fa wudanu hadina alaina wajibun wa imanu hadha al-amr diddigen wannan al'amari yana nufin addini hubbun soyayya ne wa imanu hadha al-amr aha na hubbun soyayya ne shabahu adabun wanda ladabi ya cuɗance shi cuɗanye shi wata azimun da kuma girmamawa wanda ladabin da girmamawan sama suka ɗaukaka lil mustafa ga annabi abin zabi sai soyayya soyayya da ladabi da kuma girmamawa ya cuɗanyi wannan al'amari addini yake tabbata saboda haka faddini duna wuda ahmad addini ba san annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai taɓa yin tsarki ba yake cewa wal ittiba'u biyayya da Allah yake cewa abi Allah abi bazo wa in ta'azama qadru koda koda yake biyayya lamarin ta yana da girma amma fa ba za ta isu ba in ba soyayya ba girmamawa ko za ka yi ba ka san manzan Allah ba ka girmama manzan Allah ka ce manzan Allah mutum ne kamar ka bai fika da komai ba akwai girmama a cikin labari akwai ladabi tare da manzo Allah akan wannan a cikin wannan labari na babu a ciki saboda haka wal ittiba wa inda adam qalbuhu fa al mahabbati wa tadillati maktafa wa hazar shawta kai nesa da balalata ha'irin muta'awwili batan me dimuwa wanda ya imauta a cikin addini ya imauce kuma wanda komi sai ya yi masa tawili ya ce ai san manzan Allah shi ne bin manzan Allah a akan wai da alal mahabbata wanda ya sanya wai mahabbata san manzan Allah wai ɗata shi ne bin manzan Allah wanda ke wanda bin manzan Allah a yabi shi a'a in falsafa yayin da ya falsafantar da addini a'a to fal ittiba'u biyayya wa in ta'azama qadruhu ko da dai lamarin biyayya babba ne to ai ba zai isu a ce ya isan masoyayya ba domin abin da za ka kula akwai wayansu mutane guda ɗari uku duk da cewa munafukai ne yanzu da za a fito mana da ɗayansu a kabari a ce wannan munafiki ne ya ga manzan Allah wallahi sai mun je mun ga jikin da idan manzan Allah ya gan shi ma'ana ba munafikin za mu gani ba wato idan da wato idan da idan manzo Allah ya fadi a kansa ya kalle shi wannan shine munafiki wane ko wannan shine kafiri wane to lada sai mun kashe kudi mun je mun gado shi saboda mu hada idan mu ya hadu da abin da idan da idan manzo Allah ya gani ko manzo Allah shi Ibrahim Allah kara masa yarda ce duk tafiye tafiyensa da yake zuwa Makka ba abin da yake kai sai abu daya muradi an ara manzilan nazal daga wani a gure ya ce mun wannan gun da kake gani manzo Allah ya sauka a wajen in ce nan din manzo Allah ya sauka to a ce duk dukiyar duniya ta wane a ce ba zan ba ba zan ba za a dauke ni a kai ni ga gurbin zaman manzon Allah ba inda ya sauka ba sai na ba da zan ba da ita a je a nuna mun guran in ya so in dawo ne bakare muradi an ara manzilan nazar wani lokaci ka ji shiru yana cewa wa hasbi ara an ra'ahu muhammadun ni bukata ta kawai a nuna min wani abu ce wannan ɗakin kaba da kake gani ko kuma wannan dutse na hudu ko wannan jabal abin kuwait ko wannan jabal rahama ko wannan kogon hira da kake gani ko kuma wannan gari na makka da kake gani wato idan manzon Allah ya gan shi a ce kai ma ka ga wani abu wanda idan manzan Allah ya gan shi kai ma ka ga wannan abun ya ishe ka. Allah akwai bambanci wannan akwai bambanci da wancan ko babu. To ga wayansu mutane guda ɗari uku a Makka a Madina. Musulmi ne munafukai. Sun yi yaƙi da manzan Allah. Sun yi azumi da manzan Allah. Sun salloli a bawan manzan Allah. Sun yi azumi tare da shi. Suna na Alƙur'ani yake ta sauka. amma Allah ce innal munafiqina fi daraki lasfali minan nar munafike suna rufi na karshe na wuta saboda me na na kin manzan Allah biyayya ba so bi ba biyayya ba ba bi ba so bi ba so biyayya ita ce wanda take haɗe da soyayya bi shi ne wanda ake tafiya kaiwa taure kasuwa ka gane in za ka yi taure kasuwa yana bi ko kuwa ai da ya bi amma bai so ba na amma biyayya in ka ji mutum ya ce muna masa biyayya akwai soyayya a ciki amma ka dace muna muna bin sa a hakan dai muna nan muna bin sa to to to to ana bin sa ba a fasa saboda haka biyayya ake nema saboda haka wal ittiba'u wa in ta'azama qadru fa'al ma'amatu wa tajlid ma kafa saboda haka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nan fa ji maulana yana cewa fa maulahu maulahu fi hujurati aha عظم أدم عظم قدره في النون عظم قربه قربه بل شرفه وبنجد سفد كنسا أتكين سورة الهجرات يا أوك كدرنا من ذا الله أفرقون سورة الهجرات وإن آوين اسكي مغانا أكم مطعين واتو يا الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله يا الذين آمنوا لا ترفعوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي إن الذين لا إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله إن الذين يرفعون يرفعون أصواتهم عند رسول الله إن الذين لا يجوز من وراء الهجرات أكثرهم لا يعقلون وين أنفع ubangijinka ubangijinsa ya daga darajarsa a cikin suratul hujurat sannan fil nuni a cikin suratul nun wal qalami azama kulqahu Allah ya girmama ɗabi'ar manzan Allah ya ce masa wa innaka la'ala khuluqin azim bal sharafa Allah fa ya ɗaukaka manzan Allah alam nashra laka sadrak wa rafa'na laka dhikra wa wada'na laka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak saboda Allah ya ɗaukaka manzan Allah da kansa haka ya dawo yake cewa fi zikri wal adil qadimi hadithahu a cikin alqur'ani sana'ahu ka cikin alqur'ani da kuma alkawarin farko da na ƙarshe shi ne a taura da injila duk akwai kirari a manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama so da aka ala kulli halin soyayyar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ita ce a gaba a kan komi kuma tana amfani a buɗe soyayya tana amfani ko ba sallah amma sallah ba ta amfani in ba soyayya wannan kurmin baki kenan domin akwai mutumin da ya ce zuwa da shi wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kullum sai an kawo shi ya sha giya an yi masa bulala tamanin in ya sha giya ya ɗauko shi a masa bulala tamanin in ya wata ta an samu kwana biyu ko sai da sha a kawai a daɗa rikansa wata rana zafi ya yi zafi wani sahabi ya tasan masa zai tsire masa sai annabi ya nuna masa ya ɓace masa latar alhu ما أعرفه إلا أنه رجل يحب الله ورسوله ni ban san shi da wani abu ba ni dai na san shi mutum ne wanda yake san Allah take san manzon Allah shin yanzu wannan shaida da al da manzon Allah ya masa ta san Allah da san manzon Allah kam za ta amfane shi ko ba za ta amfane shi ba na za ta amfane shi za ta amfane shi amma sallan su ibnu salul munafukan makka da na madinan nan sallarsu da azuminsu da zakarsu da jihadinsu za ta amfane su haka nan sallar mutumin da yake ganin manzon Allah irinsa ne yana da dantse yana da dantse mun yi wata rana muna karatu a zaje sai aka zo irin babban wa'azin nan na ƙasa na wayansu mutane abin mamaki malam wani mutum wai ya zo zaje inda shekararsa alburda sai ya fito da hannunsa haka yana cewa kuma bulagul ilmi fihi annahu basharun matuƙar saninmu da annabi mutum ne kaman kowa yana tabbatar alburga abin mamaki sai motar ta faɗi wani ɗin ya ce ala kulli halin ba Allah so ne sai maimaita magana ba ne kuma ne ya gane wanda ya fi ka a gidan kuma aka iya haifanka da mutum ya zama ba ɗaya ne da kai da shi ba ko zai iya kuma yayuwa zai iya yiwuwa zai iya yiwuwa ga yan wa annabi Yusuf dukkan su annabawa ne amma sai ga suna ga annabi Yusuf la qad asaraka Allahu alaina Allah ya zabe ka kan mu annabawa ko saboda haka cewa mutum ya ce daidai yake da dan adam dan uwansa ba ba daidai bane saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ne ba irin kowane irin mutum ba ban san da zan kwatanta ba illa ce manzo Allah da mutane kamar diamond ne da ƙarfen da aka yi amfani da shi aka jefa محمد بشر لا كالبشر بل هو كالياقوت بين الحجر karka girma magana bai dan mishin taka da mu dauki manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idon sa ido ka na mutum ne amma wani irin mutum ne wanda kuna zaune kuna hira da shi zai gaya maka ya umaru na ga gidanka a aljanna na shiga gidajen ma mutane da yawa amma gidanka bai shiga gidanka ba na ga matarka ta yi jan baki mai kyau da gazal mai kyau sai na wuce ban shiga gidanka ba balle ka gidanka ba saboda na san na san ka da kishi sai ta yanzu ya rasu na kishin ma har kai za a yi ka ji wani labari ido ne yake yaga abinda yake aljanna an yi irin idanka ne? na? ido da yake kallon abinda yake aljanna wani lokacin ce maka uritun nara an nuna min wuta wani lokacin sai ga annabi ya tsaya a kan mumbari wata rana da ya tsaya hau mumbari tun sallar asuba yake huduba ba juma'a bane fa kada sai sallar huduba da juma'a da asuba ya tsaya akan sahabbai yana musu wa'azi yana musu huduba akai azhar ya sauka akai sallah ya sake hawa munbari akai la'asar akai sallah ya sake hawa munbari akai magariba yayi sallah ya sake hawa munbari akai isha yayi sallah ya sake hawa munbari sai da akai wata asuba yana yana magana abinda ya tsaya duk abinda zai faru daga wannan tsayuwar tasa har tashin alkiyama sai da annabi ya faɗa kowane irin kalar mutum za a yi a wannan zamani sai da annabi ya gan shi ya faɗe shi tun ba yi ka ba ya ganka tun baka motsa ba ya ga motsinka tun baka zo gida ba ya ga gidanka shi irin gidan gane kuwa na ma'ana mutumin da zamani da zamani da lokaci mana zamani da gure bashi da tasiri a kansa jiya da gobe da gaba da baya ba su da tasiri a kan manzan Allah da Allah irin irin irin irin irin wannan idon irin idan gare sai ka ɗauko kunne sai ka ji mala annabi yana zaune yana hira da bilal ya ce masa ya bilal bima sabaqtani ila aljanna da mi kan gane na shiga aljanna na shiga aljanna duk inda na shiga sai in dinga jin motsin takalmin ka a gaba na motsin takalmin bilal motsin takalmi ji kuka ga inda ke motsin takalmi bilal ba irin mu bane bai tsayar suna har an tsayar hanan ba sai ce ba tsayar suna wallahi abin da ya faru tun da Allah ya mini ni'ima na shiga addinin musulunci duk lokacin da alwala ta ta wanda san alƙwanci na ya warware na kama ruwa zan yi alwala in na yi alwala kuma sai na ga wajibi ne Allah ya ɗora mini na yi sallah raka a biyu ya ce to da wannan ka samu bi zalika nilta ma nilta da wannan ka samu abin da ka samu ka ji kunne yana jin motsin takalmi a aljanna ga wanda ake jin motsin takalmin nasa bai mutu ba kunnan nan irin namu ne kuwa? na? kalli hannu irin na manzan Allah an zo da salman farisi an dora masa bashi sai ya biya dubban dinarai ya zo ya gaya manzan Allah annabi ya ɗauko bir dinare aka ba manzan Allah guda ɗaya tak ya ajiye shi ya ɗauke shi ya miƙa masa shi irga sai da ya kirga adadin abin da ake nema kuma kowane dinarar da ya kallu lambarsa daban kama wanda aka kera ta kira hukuma sai da aka kirga wa faqatu baydatin min nudarin daina salmana shi da halin wafa'u ga dinare daya an hannu annabi ya taba mai albarka ana ta kirgawa sai da adadin ya kare dinare yana nan guda ɗaya sa irin wannan ka ne kuwa ne ka ji wani irin hannu ya taɓa ka neman abinci aka nema aka rasa a wajen yaƙi ya ce a kawo wani yace shi ba abin da yake so mai sai dan sauran gari yace a kawo gari annabi ya zo gaishe ya sa hannu ya gaure ya ce gane wa ya ce shi a zuwa ci sai da mutum dubu suka koshi suka bashi yanda yake irin halin ka ne kuwa wani ya gayyaci manzo Allah an zo a lokacin da ake kallon aka dafa abinci don ta filan daya ko a kushi daya ya zo sai annabi ya ce to mutum goma za su a zo mutum goma goma sai mutum goma su ci abinci su koshi za shi goma ma su sai da mutum goma goma adadin wannan jama'a suka ci suka koshi abincin yana nan inda yake za Allah ta falaka abincin wallahi kafin gobe ya yi tsami hannu ne na manzon Allah shi ne hannun da zai yi haka idan inda ba ruwa ya yi haka ruwa ya zama bakin famfo goma a sha a sha da dabbobin ruwa wannan ya zama kwari a ta ruwan rani irin wannan hannun irin na mutane kuwa na bayan hannun mutane ba ne ya kake kallo idan maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya bude yana magana shi kadai ne iji daya in yana magana ba a so ya shi in ya yi shi ba a so ya magana to ya ya yi naka labari yake na daɗin muryar manzon Allah ta fi ƙarfin ainawa sai dai a nutsu kawai a dinga nishi kawai da jiki saboda ka ne ba irin mutane ba yana tafiya a hankali irin su sai na umar sadaukai a hankali yake tafiya amma sun yi tuba saboda tattoka shi a hankali yake tafiya amma kowa ya gaji shi tafiyar irin na wanzu Allah ne saboda ka ɗan adam ne amma ba irin kowane mutum ba ai ko alƙur'ani da Allah yake cewa kulin da ma ana basharun musulukum amma sai Allah yake maka ne eh ni mutum da ya dan uwanku amma Allah yana magana da ni kai ma Allah yana magana da kai aka yi maza ga ulin da ma'ana bashar muslimun yuha ilayya kai ma za ka iya faɗa ni mutum ne irin ku amma dai ni ana mun wahayi zai yiwu na saboda haka akwai mu akwai munin ladabi auna kanka da manzon Allah wallahi sa'a muka yi da Allah ya yi manzan Allah a cikin mutane, da a cikin karnuka ko birai ko aljanu aka yi manzan Allah ba su za a yi ta magana mu ba sun da zaman mu ba. Ye? Ko ba gani labari na ba? Ye? Bushra lana ma'asharar islami inna lana min al-ilahi rukunan ghayra munhadimi lamma da Allah da'ina li da'atihi ya kana rusul kullu akram al-umami اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتب لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله وصحبه وبلاد الاجر وهذا المذكر في السماء والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لوكتي